بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'adu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ida da mu wannan yini mai tarin albarka yini lahadi wanda yau wata na musulunci wata rabbinin awwal watan uku a musulunci yana da kwanaki tara tara ga watan uku kenan yau hijira na da shekara 1445 daidai da 24 ga watan tara miladiya 2023 barka mu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka wanda yake daura da gidan alhaji salami nangi a nan unguwa ta buba shango a fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na umdatul hakamin kalami kairil anam na babban malami abdulwahid bin abdulgani al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a dukkan yini irin wannan da kuma lokaci irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba malai na mana karatu cikin babu azzikir wa aqibas salah babi da yake karatu kan zikiri da ake yi bayan an yi sallama a sallah wannan babi mana cikin samun karanta hadisai ba su fi guda hudu ba sai lokaci cin mana insha Allah za mu tashi daga inda muka tsaya wannan kuma shine darasinmu na goma sha tara a littafi insha Allah an fahimta za mu tashi a hadisi mai nan ba ta 136 haka ne maliki cewa an sumayya haka ne? tau an sumayya maula abubakar bin abdurrahman bin al-haris bin hisham an salih السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثي دقا سمية مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بررن باوانا أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن أبي صالح السماني daga nan kuma shi daga sahabi mai girma abdurrahman bin sakar addausi shine abdu abu huraira Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa anna fuqara al-muhajirin talakawa daga cikin muhajirai idan aka ce muhajirai mutanen makka ake nufi da suka yi hijira suka bi manzon Allah zuwa garin Madina su ne muhajirun idan an ce kuma al-ansar su ne mutanen Madina da suka karɓi bakuncin manzon Allah da yi da al-muhajirun an fahimta yasa qur'ani ya zo da wannan kalma a cikinsa al-muhajirun ansar al-muhajiruna wal ansar to yace talakawa daga cikin muhajirai mutanen makka da suka biyo manzon Allah zuwa garin madina ataw rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu suka yi kungiya suka zo suka samu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi ya rasulullah ya ma'aikin Allah zahaba ahlud dusuri bidarajat al'ula a wannan ruwayar kenan a ruwayar arba'unan nawayi kuma zahaba ahalud dusur bil ujur ko nan kuma aka ce zahaba ahalud dusur bidarajat al'ula wan na'im al muqim cewa ahalud dusur masu dukiya kenan ad-dusur al-malu ana nufin dukiya ma'abuta dukiya in ji talakawa suka zo suke faɗa wa ma'aikin Allah sun rabauta da addarajatul ula sun samu matsayi maɗaukaki sannan kuma wa na'imil muqimi sannan kuma suna cikin ni'ima tabbatacciya ita ce muqim abinda baya gusawa suna cikin ni'ima wanda bayan da za a yi a samu wani lokacin da ba sa cikin wannan ni'ima bayan an mutu an koma ga Allah ke an fahimta sun zo sun faɗa ma'aikin Allah wannan zan Allah masu kuɗin mu fa sun rabauta da darajoji maɗaukaka da ni'ima kuma tabbaciciya ƙala wa mazak sai ma'aikin Allah ce ya haka ta faru ko me ya faru haka ƙalu sai talakawa daga cikin muhajirun suke cewa yusalluna kama nusalli su waɗancan mawadata masu kuɗi daga cikin muhajirai na maka suna sallah kamar yadda muke kaga wannan ne zai nuna ma cewa duk kuɗin sahabi baya barin sallah ba wani abu da zai shagaltar da shi game da sallah duk dukiyarsa duk kwamitin nasa ba yanda za a iya shagaltar da shi game da sallah yasa ƙur'ani yake ba mu labari cewa fi buyutin na azinallahu an turfa wa yi zukara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil gudu wal asal sai ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah wa iqami sala wa ita'i zaka yakafuna yawman tattaqallahu fil qulub wal absar Allah ya ce a cikin masallatai akwai wa'ansu rijalu wa'ansu dakarun mazaji mazaji wanda zuciyarsu ta tsaya game da addini sai Allah ke ce la tulhihim tijaratun wala bai'un da saye da sayarwa tijara ka kai kayan ka sayar bai kuma ka je ka siyo sari da sayarwa bai hana su bai shagaltar da su an zikirillah game da ambaton Allah duk yanda kwastoma suka yi cakanka to in lokacin sauke wajibi ya yi to ka fatse su ka je ka sauke wajibi wannan shine halayyar sahabai da magabata na kwarai la tulhihim tijaratun wala bai'un da sai da sayarwa baya shagaltar da su an zikirillah game da ambaton Allah wa iqami sala sai da sayarwa baya shagaltar da su sallah an fahimta in lokacin sallah yayi to duk inda sahabi yake to ba yanda za a yi ka gan shi a wani gu idan ba a wani gun sallah din ba Allah ta'ala ke cewa wala bai'un an zikira bai'un wa iqami salata wa ita'i zakka baya shigartar da su ba da zakka sai Allah ya ce ya kafu na yawman tataqallaw fihi alqulub wal absar abin da yasa dukiyarsu bata shigaltar da su ba game da ambaton Allah game da sallah game da ba da zakka suna tsoron wani yini yinin da idanuwa za su jirkita su su su su walƙata idanuwa su cicciko kenan shine yawman tataqallaw fihi alqulub wal absar zuciya ta cika da tsoro idanuwa su zazzabu kamar za su fito to wannan yinin suke tsoro hinin alkiyama yasa duk dukiyarsu duk ofis ɗinsu duk kwamitin nasu bai hana su ba da sallah a lokaci bai hana su wani ambatan Allah da suka ainihin ɗora mawa kansu na wajibi an fahimta kamar zuwa wajen ta'alim yayi wa kansa timetable cewa duk sati akwai rana ɗaya biyu da yawa da iya zuwa wajen ta'alim to bayan da za a yi wannan lokaci ya yadda wani abu ya shigo masa ko kuma a'a ya yi timetable cewa akwai lokacin da yake karanta alkur'ani bayan da za a yi wani abu zai hana shi karanta alkur'anin nan shine baya shigaltar da an zikiri la game da ambaton Allah ko azkar ko karatun alkur'ani haka nan sallah dukiya ba ta shagaltar da su sallah ba ta shagaltar da su ba da zakka duk ba ta yi suna yi suna tsoron kiyamar Allah haka Allah ke ba da labari a kansu kuma qur'ani ya ba mu labari cewa alhaakumut takathur kishiyoyin wa'ancan kenan wanda duke ta shagaltar da su ta hana su sallah a jami'i ta hana su sallah ingantacciya ta hana su zama jin karatu ta hana su karanta alkur'ani ta hana su ambaton Allah su kawai commitments ya musu yawa kawai to irin wannan sai dab da mutuwar su yayi sai Allah ya ci a faɗa musu alhakum attakasu son tara dukiya ta shagaltar da ku ta shagaltar da ku game da sallah a jam'i game da zama sauraron karatun addini game da ambaton Allah karatun alkur'ani da sauran ambaton Allah duk bakwai kun shagala da lissafi da haɗanan da ƙullanan da haɗanan da abin nan duk kun shagalta da wannan sai Allah ce hatta zurtumul maqabir ga kunan ba ku yi aune ba ga kunan a gab da ramin kabari shine al maqabir kuna tayi kusa kuma shirin duniyar nan wallahi duk yanda kake kana mutuwa babu abin da za a fasa yanzu kuna gani akwai mutumin da zai mutu a garin nan a ce an kulle kasuwa gaba ɗaya ba za a yi kasuwa ba ai babu shi wallahi dai wanda ya shafa ya shafa kawai iya area da mutuwa ta shafa ta shafe su amma wani kuma bai san ana yi ba shi shi harkokinsu ya bude akwai wani wanda zai rasu komin girman malintarsa a ce yau a gombe kaf a rufe darussa ba za a yi ba ba inda za a ce allah ya ce annabi ya ce babu shi ya mutu ma amanugun ba sani ba to saboda haka karka yadda tara dukiya ko son tara dukiya ya shagaltar da kai game da ambaton Allah Allah ci ga kunan a kabari kuna dab da shiga kabari shine alhakum takathur hatta zurtumul maqabir kuma babu dama gyara in wannan lokacin yazo babu dama gyara abinda kai shi zaka je ka gani an bayyana wannan to wannan shine abinda bai shagaltar da sahabbai ba musamman sahabbai muhajirun yan uwansu talaka suka bada shaida yusalluna kama nusalli manzon Allah mawadatan cikin mu suna sallah kamar yanda mu ma muna yin sallah an fahimta wa yasumuna kama nasu kuma suna suna azumi kamar yanda muke azumi suna azumin farilla ba sa sauƙiya suna azumin nafilfili kuma musamman abin da ya shafi alhamis da litinin suna yi daidai gwargwadon ikonsu amma kuma wai tasaddaquna wala na tasaddaq su suna yin sadaka amma mu kuma ba ma yi ba dan rowa ba a'a sai dan Allah bai ba mu abin da za mu yi sadaka ba an fahimta manzon Allah su suna duk abin da muke sallah azumi duk suna yi amma kuma suna sadaka da irin dukiyar da Allah ka ba su mu ko ba ma yi me rubuta nan? eh wai uti kuna ko wala nu'tik kuma suna yanta bayi mu ba ma yantawa mai kudi zai iya siyan bayi goma ya yanta su a lokaci daya ka duba sai na abubakar radiyallahu anhu ji shine yanta bilal da sauran bayi masu yawa he je ba da kudi ya siya a yanta mutum ya zama da ya zama mai cikakken iko to masu kudin sahabbai suna wannan suna sadaka kuma suna zuwa su fanso musulmai da arna suka rike su suka ce sai an ba da kudi za a saki su suna yin wannan kaga wannan shaida ce mafi karbuwa masu kawo wannan koken ga manzon Allah kamar takara suke da su ba kamar gasa suke yi amma suke tabbatar da ga abun da suke ɗoriyar nasu suna sadaka suna sayan bayi musulmai su yanta to manzon Allah wannan shine abin da muke gani kamar sun tsere mana wajen samun darajoji wanda suka shafi gidan aljanna da alkiyama wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yace afala uallimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum to yanzu ku kuna so ne na sanar da ku wani abu wanda za ku riski waɗancan masu kuɗin da shi an fahimta kuna so kuma na sanar da ku abin da za ku yi kuma ku samu a darajatul ula din wannan aimul mukim kuna so ne wa tasbiquna bihi man ba'dikum kuma ku tserewa waɗanda yazo a bayan ku ba za su kamo ku ba ku kamo na gaban ku sannan na bayan ku ku tsere musu kuna so wala yakuna wala yakunu ahadun afdalu minkum kuma ba za a samu wani wanda zai fi ku daraja ba ba za a samu ba illa man sana'a misla ma sana'atu har sai ya aikata kwatankucin irin abin da kuka aikata kalubala dama abin da suke so kenan suka ce manzon Allah dama ku ke mu kenan manzon Allah faɗa mana abin da za mu yi ma mu riski wannan darajoji na gidan aljanna tunda ba mu da dukiyar sadaka faɗa mana abin da za mu yi ya zama tuyayi equivalent ga sadaka din da kuma yan tabawa da sauransu bala ya rasulullah qala sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam tusabbihuna wa tukabbiruna ku dinga yin tasbihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallah wa bihamdihi subhanallah subhanallah ku je ku dinga wannan sannan wa tukabbirun ku je ku dinga kabarbari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa tahmadun dubura kulli salati ku je ku dinga gode ma wa Allah a ƙarshen kowace sallah salasa wa salasi da marra ku maimaita wannan har tsawon guda 33 kowanne subhanallah haka wallahu akbar haka alhamdulillah haka ko subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kowanne kai 33 uku a kowace bayan sallan farilla an fahimta qala abu salih abu salih yake cewa faraja'a fuqara almuhajirin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu sai wannan talakawa daga cikin muhajirai mutanen makka suka garzaya suka koma zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama faƙalu suka ce ya rasulallah samiya ikiwanina a halul amuwal bima kulla ai manzan Allah ‘yan uwanmu ɗin nan mawadatan nan masu kuɗin nan ai sun ji abin da ka faɗa mana sun masu je sun gama aikatawa a duya za ku yi ya ku tafi court of appeal kenan eh tun tun da zai yayin da ake a kasar ku din to ah, sun yi ta yi masu kudin suna ji su masa kama subhanallah walhamdulillah wallahu akbar bayan kiyaye sallah da azumi da sadaka da yan tabayi sai caki wannan su ma suna yi an fahimta a suka ce ahalu am- ahalul amwal bima fa'alla suna aikata kamar da muke aikata fa fa'alu mithlahu sun ji abin da muke su ma suke kwatanta abin da muke fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma'aikin Allah ya ce da su zalika fadlullahi yu'tihi man yasha an je an je an je an je- an- an- an je kotun koli kenan ko wannan kotun Allah ya isa kenan daga ita ba wani hukunci da zai baya sai manzon Allah ya ce to haka ne farala ce daga Allah yake zabar wanda ya so daga cikin bayan sai ba shi bayan da za ku kuma shikenan sai gwakura haka Allah ya tsara haka Allah ya so kuma wannan ba karamin ni'ima bace Allah ya ma dukiya kuma ya ma son addini wannan kadan ake samu cikin mutane kadan ne musamman a wannan zamanin nan da yawa dukiyan ko mulkin iya shagaltar da su ba ma abin da ya shafi nawafil ba a wajiban ma ba sa iya sauƙiyawa hansu ballantana abin da ya shafi nawafil to amma su a mawadatan sahabbai da yake su lahira ce a gabansu ita dukiyar ma ta zo ba don wai an ƙwallafa rai da ita ba haka Allah ya tara ta kawai wani ma baya su to kaga kwata-kwata bai hana su neman kusanci ga Allah ba kuma dama malamai suke cewa har in kana so dukiya kar ta shagaltar da kai ka zama to kai ne mai control ɗinta ba ita bace mai control ɗinka to ka kyauta ta hanyar neman ka kyauta ta hanyar neman idan kasuwanci ne ka kiyaye riba ka kiyaye rantsuwa ka kiyaye ƙara kuɗin ruwa duk ka kiyaye wannan idan ma'aikaci ne kiyaye cin hanci da rashawa idan kaza ne kiyaye kaza kowa a ɓangaren sai kiyaye to sai ga duk dukiyar da Allah ya tara ma ya baka ikon sarrafa ta amma matukar dukiya za ta zo ta nan ta zo ta nan ba a san ta zo ba ta can an danne wannan an karya wannan an murɗe wannan duk da haka aka tara to da wahala ka samu full control na wannan dukiyar gaskiya dole sai ta fuske ka ba zai yi ba an fahimta Allah ta'ala ya taimake mu sai malik ya cewa qala sumayya haddastu ba'd ahli bi hadha alhadith sai na zantar da wa'ansu daga cikin almajiraina ko ahalina ga wannan hadisi fakala sai na ce musu wahimta inna makala tusabbihuna Allah salasa wa salasin wa nahmadu Allah salasa wa salasin wa nukabbiru Allah salasa wa salasin yace na samu dimuwa yine wahamta an gane ko wahimta na dimauce a lokacin ni tasbihi manzon Allah ya fara faɗa kai Abu Hurairah tasbihi ya fara faɗa sannan yace tahmidi sannan yace takbiri an fahimta kaga a can kamar ya ci ya juya abin ne bayan da muka saba yi ba ai subhanallah muke fara yi ko sannan alhamdulillah sannan Allahu akbar to kaga a ruwayan farko sai juya abin aka yi taqdim da at-ta'khir to shi rawin daga Abu Hurairah yace shi ya ya samu wahami bai sani ba wanne ne ya ambata a farko subhanallah ya ambata a farko sannan alhamdulillah sannan kuma Allahu akbar ya samu rimuwa farajatu ila abi salih sai na koma wajen abi salih fa zakartu lahu zalik sai na ambata masa wannan na ce menene ya ya jera mana wannan ne tasbihi ne ya fara zuwa sannan kabbara sannan tamiri ko ya abin yake ne fakala sai abu salih ya ce da shi ƙul allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah ka fara cewa allahu akbar da ita ya fara sannan subhanallah sannan alhamdulillah ya sa malamai suke cewa la ya duruka min ayya tabda bihin wannan tasbihan ba abin da zai cutar da kai duk da wanda ka fara inda Allahu akbar din ka fara kayi inda da subhanallah ka fara kayi inda da alhamdulillah ka fara kayi duk wanda kai yazo da farko wani yazo daga tsakiya wani yazo daga ƙarshe duk yayi abin da ake bukata kowanne ka tabbatar kayi 33 wannan shine abin da ake bukata kenan an fahimta hatta tabluga min jami'ihinna 33 har sai ka cika kowanne daga cikin su kayi shi sau 33 hadisi na gaba daga ummul mu'minin Aisha Allah ta'ala ya kare da ita to mun ji abin da za mu riƙe ko wanda musamman mu talakawa talakawan nan amma kuma su kudi sai ku je ku yi ta sadaka ku yi ta sadaka ko na ta biya wa talakawa bashin da ba za su iya biya ba musamman bashin ba na ganganci ba ne ba bashi game da abinci bashi game da muhalli bashi game da neman lafiya to duka wannan iya cikin abubuwan da ake neman kusancin Allah ga su sannan kuma ku dinga taimaka musu wajen harkar abinci ne taimako ne gashi nan dai duk wanda Allah ta'ala ya sa ya fi wani to yi kokarin ya taimaka wa na ƙasa da shi wannan shine godiyar da zaka yi wa Allah bisa abin da ya baka kai kuma talaka ka rike wannan abubuwa kai tai karka daga musu gaba ka dinga yawan tasbihi kana takbiri kana tahmidi ka dinga yi koma bayan ka gama na wannan lissafin na bayan sallah to samu lokaci cikin dare ne yini ne ina ne ka dinga yawan maimaita wannan dan iya daga cikin kalmomin da manzo Allah suna yi nauye mizani a gobe alkiyama subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim yace kalimatani kafifatani ala lisani ku sakilatani ala mizani habibatani inda rahman shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan Allah iya son su sannan kuma suna da sauƙin faɗa a baki sannan kuma suna nauye mizani a gobe alkiyama in ka zauna cikin minti goma kar ga irin adadin da zaka yi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kai minti goma zaka yi mamakin abin da zaka faɗa kuma Allah ne kadai san irin ladan da zai baka nana Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam salla fi kamisatin laha alam manzan Allah ya yi sallah da wata riga ita ce kamisa amma akwai alamun tutoci a jikin riga alam jami'i ne na ala tuta an mata zane na tutoci haka an fahimta? a fanazara ila alamiha sai manzan Allah ke kallon wannan tutoci nata ita wannan riga da ya sanya nazaratan ya ƙara mayarwa ya kalli wannan abubuwa falamman sarrafa lokacin da manzan Allah ya sallame ƙala sai manzan Allah ce izhabu bi kamisi hadhihi ila abi jahl wannan riga ta ku dauka kaiwa abi jaham dama shine ba shi ta wani sahabi na abi jaham ya ga wata riga mai kyau an gane ko yace wannan ba wanda ta dace da shi illa manzan Allah Allahu akbar sahabbai sarakan imani kenan ya hakura yasa yace manzan Allah kai na kawa wannan shi ma manzan Allah domin ya faranta masa sai ya sauko ta kuma ya sallah da ita kasan duk wanda ya baka tifa to iya so ya kasa an fahimta in kasa daɗi zai ji musamman kuma kai sa ka yi ibada da ita to shi ma mazan Allah dan ya faranta masa rai sai sa ya ibada sallah amma matsalar da aka samu akwai abubuwan da manzon Allah kuma bai aminta da su ba wannan tutocin na jiki rigar na ado adon to shi manzon Allah bai ainihin kwanta masa a rai ba amma yanzu kai ne za ka yi riga tsamiya tsamiya ko a sa zare wani ja wani kore wani alakasa wani baki wani shudi gari ɗaya ga an samu da zare sama da goma sha da kawai kwalliya ka fito ga birge kawai to maza ala irin wani abin bai dame shi ba bai dame shi ba an fahimta sai ce ku ɗau wannan rigan ku kaiwa abiji hamu dama shi ne ba ni ita wa atuni bi an bijaniya bi an bijaniyati abiji hamu ku ce canja min ya bani ambijaniya ita ce riga sungul mara zane an gane ko riga sungul mara zane mara tuta mara komai ku kai masa wannan ku ce na gode Allah ya sanya alkhairi amma ya canja mu wata fa inna ma alhatini anifan anisara an salati gai domin ɗazun nan ba ta gushe ba tana bujiro mu a cikin sallata ku duba ƙarfin imani irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ke ce bai gushe ba wannan ado-adon da tutoci-tutocin nan suna bujiro min ina sallah ba na jin daɗi haka kun ga ashe duk wani abin da zai ɗauke ma hankali ko ya ɗauke wa ɗan uwanka hankali ba a san ka shigo da shi wajen sallah ko mene ne shi kowa ya ce ka ji wani alam iya ta yi ko wani ringiton iya ta yi bai dace ba duk abin da zai ɗauke ma hankali ko ya ɗauke wa ɗan uwanka hankali ana sallah to bai dacewa ka bar shi a kusa da kai kai kokarin kawar da shi an fahimta to mazan Allah ya ce tana bujiro min tana nema ta kamin shagala cikin sallah saboda kai canja min wata alhamisa kisa murabba lahu alam wata riga ce mai kamar hannun hudu akwai haka kamar dai tsarin wannan gari tabu tana da kuma murabba kamar tana da four angle haka sannan sama da ƙasa nan sama da ƙasa yasa ko jabba da sauransu sannan kuma tana tutoci ita ce khamisa ne an gane ko al'ambijaniya ke sa ghalis ambijaniya kuma wata tufa ce mai kauri saƙa tana da kauri ba ta da ado saƙa ta mai kauri ce amma ba ta da adon komai sai manzana ce a zo min da waccan a mayar mai da wannan domin yi samu ya yi sallah zuciyarsa tana ɗanfar da ubangiji ba su bahana hotala an bai nan babi da gaba aljam'u bai na salatin fi saf haɗa tsakanin salloli guda biyu cikin tafiya iya daga cikin abinda wani malami yake cewa hatta ahalu suna ɗin ma akwai abubuwa akalla sun kai shida zuwa bakwai wanda dukkaninsu sunna wani nasin ƙur'ani wani nasin hadisi ya tabbatar amma za ga hatta ahalu sunna ma suna ɗan shakka-shakka game da yi daga ciki akwai ƙasarun nan da za ga wani ya yi tafiya ya yi tafiya mai nisa amma ba ya ƙasar ya ce bai ɗauko ta ba an gane nan da nan kuma na da nan da mota kuma ya ce na yi ƙasar ai manzan Allah ne ce in dai ka bar eriyan garinku sallar ta riske ka a ɗaya eriyar ta garin wa'ansu kai ƙasar ka yarka da hadisi ne mai inganci abu na biyu a ajiye azumi in baka da lafiya wa'ansu da yawa suna ganin dauriya za su su cize a ce ai mutum jarumi ne ga shi bahi da lafiya dinga ma tambaya mai hukuncin mutum ƙara masa ruwa kuma iya azumi to ka me kai ka inda an ce in baka da lafiya ka ajiye bayan ramadanu karama haka Allah ya ce ke ga aji azumin kuma iyaye wa wasu nauyi a cikin ahlus sunna an fahimta sannan abu na gaba wannan idan an zo raban gado qur'ani ya ce idan an zo za a raba wa mamaci gado game da masu gadansa idan yan uwa suka zo da sauran malamai da sauran masu shaidawa wanda ba su da gadon ko naira ɗaya ciki to Allah ya ce a ebi wani abu a dukiyar kafin a fara ban aji a basu wai za hadar da kismata ulul qurba wal yatama wal masakinu sai la tafarzuquhum min amma sai ka halarci raban gado 100 ba irin wannan ba wa an su ma su biya wa mutum nasu bahi ma ba su yi balantana su yi wannan an fahimta to wannan suna nan wani malami ya lissafa sun kajin guda da zuwa bakwai hatta ahlus sunnar ma zaka suna da shakka game da yinsa ko haɗe sallah idan ana ruwa ko irin abu da yake faruwa a wannan zamanin wasu ce a haɗe wasu ce ba za a haɗe ba a dinga fama ana ta dambarwa gashi nan to shi ma gashi nan dai duk da cewa za mu yi magana akan wannan yin anjima insha to sai malai ke cewa jam'u baina salatin fi safar hada tsakanin saloli guda biyu cikin yanayin tafiya malai ke cewa an abdullahi bin abbasin radiyallahu anhuma daga sahabi abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kara yadda da su da dan da uban duka sahabbai ne Allah ta'ala ya kara yadda da su qala yake cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر manzon Allah idan ya tashi iya tafiya iya haɗe sallan azhar da la'asar yasa lokaci daya kuma an baka dama ka yi su a ɗaya lokuta uku ko farkon lokacin azhar shine kai taqdim ka jawo da la'asar sai ka haɗa kai azhar da la'asar a farkon lokacin azhar ko kuma a'a sai lokacin ya shiga azhar ta yi amma la'asar ba ta shigo ba sai ka hada kai azhar da la'asar ko kuma ka bari sai lokacin la'asar ma sai ka hada kai azhar da la'asar duk an baka wannan dama inda kai matafi ne an baka wannan dama ko kai farkon lokacin azhar ko ka jirkinta sai lokacin la'asar duk wanda ka yayi daidai an fahimta sannan kuma ita kasaru tun daga barin ka eriyan garinku to shikenan zaka dinga yin kasarun har ka je garin da zaka je har ka yi kwanakin da za ka yi a garin da za ka ji har ka dawo sai ka zo kuma ariyan da za ka fada ariyan garinku sannan kuma kasar da tsaya da tafiyarka da zaman kayan da za ka je da dawowarka duk an baka dama kasar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ce yayi tafiya yayi kwana tara iyayen kasar a wata ruwayar ma yayi tafiya yayi kwana tara iyayen kasar sallallahu alaihi wasallam an fahimta to kun ga anan an ci iya haɗi tsakanin azhar da la'asar kuma raka a biyu aiki an sauwaƙe ma biyun an bar ma biyu haka ya halatta kuma ka haɗa magariba da isha nan ma ka haɗa magariba da isha kai iza kana ala a hazahari sairin idan ya kasance iyakan tafiyar iyayi ne zahari sairin iya tsakar tafiyar bai je garin da zai je ba wai jima'a bainal maghribi wa isha'i haka nan ya tsakanin magariba da isha'i duk manzo Allah yana wannan inji wa inji sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare da shi an bayyana nan babu ƙasuru salafi safa wannan ya yi magana jam ne aljam'u bai na salatai wannan kuma zai magana game da rage sallar mai raka a hudu a yi raka a biyu an fahimta amma ita asuba da magariba ba a musu ƙasuru asuba dama biyu ce magariba dama uku ce su ba a musu ƙasuru an fahimta a hadisin abdullahi bin umar allah ƙara ya da shi ƙara yake cewa sahibtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na abokanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya na raka manzan Allah wata tafiya fa kana la yazidu fi safari ala rak'atayn Abdullahi dan Umar yace manzan Allah baya ƙari game da sallah cikin tafiya game da raka'a biyu azhar biyu yake yi la'asar biyu yake yi isha'i biyu yake yi an fahimta la yazidu baya karawa fi safri a cikin yanayin tafiyarsa ala raka'atai aka rako'i guda biyu baya karawa wa ababakar wa umar wa usman kazai abdullahi dan umar yace da abubakar da umar da usman su ma duk haka suke yi su ma duk kazalika haka suke yi idan suna tafiya idan azhar ta riske su raka'a biyu za su yi la'asar ma biyu isha'i ma biyu har su yi tafiyar har su dawo haka su yi an fahimta nan babi na gaba babu aljuma'a babi zai magana game da salar juma'a shi ma hadisin abdullahi dan umar ne Allah kare da su an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma abdullahi dan umar Allah ya kare da su da dan da uban duka sahabbai ne anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man jaa minkumul juma'a falyaghtasil duk wanda yayi niyyar tafiya juma'a to yayi wanka an bayyanta wannan wankan malamai sun bashi matsayi wanka ne na sunna sunnar ko muakkada amma ba wanka bane na wajibi ba kamar wankan janaba bane ko wankan shiga musulunci ko wankan haida ga ya mace wanka ne na sunna amma sannar muakkada inda manzon Allah ya aikata sabai sun aikata an bayyanta umarni ne cewa ku yi wanka idan za ku je sallar juma'a kuma ana wankan ne da niyyar juma'ar an fahimta kuma duk inda shari'a ta ce ka yi wanka to duk siffar wankan ɗaya ne sai dai niyya ta bambanta in dai shari'a ta ce ka yi wanka saboda dalili kaza to duk wanka a shari'a duka da mu da matan duk ɗaya ne siffa ɗaya gare shi sai dai bambancin niyya wana wankan janaba zai yi wancan wankan haida za ta yi wancan wankan jinin haihuwa za ta yi wana wankan sallar juma'a zai yi wana wankan sallar tafiya idi zai yi wana wankan sallar tafiya roƙon ruwa zai yi kowa ya bambanta akan wankan da zai yi fahimtu a manzan Allah ya ce a yi wanka ko malamai sun ce a kun san sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne jarumai ba mutane bane ci mazaune an ce idan sun fita kodago da aikin ƙarfi da saran ice da kaza da kaza da kaza idan sun haɗo gumi a wancan lokaci juma'a ta yi ga rana ga gumi ba a yi wanka ba sai su yi masallaci to sai masallacin ya canje wani yanayi an fahimta to da manzon Allah ya ji hakan domin waɗanda akwai waɗanda hankalin zai tashi jin gumi ya haɗu da rana akwai wanda hankalinsa ba zai iya ɗauka ba domin kar ya zamanto takura ko shiga haƙƙin wani musulmin to sai manzo Allah ya ba da doka ta gaba daya yace to duk wanda zai zo sallar juma'a je wanka in aiki kai na gona in aiki kai na kaza in me kai to ka je ka yi wanka kafin ka to masallaci malamai sun ce wani shine asalin sunnan ta wankan sallar juma'a an bayyanta a yi wanka domin a wanke wannan gumin da wannan ranar domin a zo masallaci cikin kyakkyawan yanayi wallahu ta'ala alam a hadisi na gaba shi ma daga abdullahi bin umar radiyallahu anhuma kale yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaktubu kutubatayn wa huwa qa'im manzon Allah idan an je sallar juma'a yana kutuba guda biyu amma du'a tsaye yake yaktubu kutubatayn wa huwa qa'im yafsilu bainahuma bi julusin iya raba tsakanin su da zama zai kutuban farko sai ya zauna sai ya meke sai ya kutuba ta biyu an bayyana to wannan shine kuma musamman kira ga limamai da yawa yanzu sai ga agalabiya kudu ba tsaye aiki idan an yi ɗayan idan an tashi fassara ta za a yi kuma wannan fassarar ba wata sabuwar kudu ba ba ce an fahimta nassin ta farkon ce dai za a fassara ta a ta biyu to sai malamai suke cewa wajibi ne limamai ko da wajen mukaddima ta kudu ba ta biyu to ta canja akan kudu ba ta farko an fahimta ko kuma ka gama kutuba ta farko ka zauna idan ka tashi kafin ka yi fassara to ka kawo wani hadisi kwaya ɗaya ko ta aya kwaya ɗaya ta bambanta da wancan ɗin dai to akwai malaman da suka tafi akan wannan ɗin cutun da manzan Allah kutuba biyu yake kuma kowace da bambanci da kowace idan kun bi kutubobinsa musamman na hadali wada da jimo'i da yi duka za ga kutubar wannan ta farko ta sha bamban sosai akan tafi tunda a lokacin su ba fassara su yi ba tunda jin larabawa ne suna jin larabci amma tunda malamai sun samu rukusa za a iya fassarawa to a yi ƙoƙarin ana canjawa ana samun abin da zai bambanta ta farko da ta biyu wannan shine zai fi zama a kan sunna an fahimta inda ma'aikin Allah ya ce ya kutubu kutubatai qa'im iyayen kutubobi guda biyu a tsaye sallallahu alaihi wasallam iya raba tsakanin kutuba farko da ta biyu sai ya zauna idan ya zauna dan jima ka sai ya meki sai ka kutuba ta biyu sannan kuma sai a yi sallah an fahimta hadisi na gaba daga Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma shi ma Jabir da babansa Abdullahi duka sahabbai ne Allah ya kare da su Allah yake cewa ja'a rajulun wannabi sallallahu alaihi wasallam ya kutubu nasu yau juma'a wani mutum ya zo su yi samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana kutuba wa mutane a ranar juma'a ya shigo masallaci a lokacin manzan Allah har ya fara kutuba an fahimta? faƙala sai manzan Allah sai shi wancan mutum yake cewa sai manzan Allah ka yi ce sallaiti ya fulan sai manzan Allah ya fatsi kutubar ya ce wane kayi sallah raka biyu ta tattake tul masjid kaga shi ya halatta mai kudu ba yi magana ke ya halatta har in magana tana da alaka da sallah ne ko ka faɗi wani abu idan kai ba gane ba za ka yi wa neman tambaya iyakar mimbar ya halatta kaga nan maza da sai fatsi kudu da ke tambayarsa shin kayi sallah raka biyun da ake an shigo masallaci ke ne sallaiti ya fula wane kayi sallah nan kuwa alala sai maza Allah sai shi bawan Allah ya ce a manzan Allah ban yi ba ƙala sai ya ce kom faraka a raka'atai ka tashi ka yi raka'a guda biyu sannan ka zauna wa fi ruwayatin fasalli raka'atai a wata ruwayar aka ce to ka yi sallah raka'a biyu sai ka zauna an fahimta kaga iya kudu ba manzala ya faɗi wannan to ya malamai suka ta'ammuli da wannan hadisi game da hani da aka yi na magana ko motsi ko cewa na gyara idan ana kutuba ba idan har liman ya fara kutuba a matsayinka na mamu to abin da ya zama wajibi a kanka ka saurari wannan kutubar kawai ko da ka ga wani iya abin da bai dace ba karka masa magana idan ka mai magana akwai yiwuwar za a yi biyu babu shi ya barar da juma'a sa kai ma ka barar da juma'ar ka duk yadda za a yi ka kame bakin ka matukar liman ya fara kutuba yasa a mazhabar imam malik ma kamar ita kutuba kamar an fara sallar ne ba haka suka dauka ba a magana ba a ci ba a sha ba a komai ka saurara hankalin ka ji kan liman ka ji sakon da yake so ya fara to a wannan sai suka ce har yanzu idan har Allah ya sa ka shigo ka samu cikin ƙwarar masallaci liman iya kutuba za ka iya yin wannan raka a biyun ka zauna amma idan a wajen haraba ne ba a baka dama ba an fahimta idan ka zo liman iya kutuba amma cikin masallaci ya cika baka samu shiga cikin masallaci ba sai a haraba ka samu hutu ba za ka yi wannan raka biyun ba amma har in Allah ya sa ya fara kutuba kuma ka samu cikin masallaci to ya halatta ka tahi kai raka biyun nan ka zauna haka malamai suka ce bisa wannan hadisi da manzon Allah ya faɗa shine madogarar su sallallahu alaihi wasallam an fahimta hadisi na gaba daga Abu Hurairah Allah ta'ala ya kare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce iza qulta li sahibika ansit yawmul juma'a wal imamu yaqtub faqad lagauta idan ka cewa dan uwanka kai ishiru hudu ba ake yi ba kaga iya wasa ko iya suru kai wani ishiru mana an fara kutuba ba to kai da kace wani ishiru din to kai abin da ake ce masa lagawu a cikin sallar ka matakan liman ya fara kutuba to me ake nufi da lagawu imamun nawawi yahya bin sharaf Allah ya kare da da shi ya yi maganganu da yawa a kan lagaudun nan da aka ce faƙadar lagauta haƙiƙa ka yi lagau to me ake nufi da lagau ƙarshe dai abin da suka ce shi ne ka rasa ladan juma'a sallaka ta zama ta azahar akwai wanda suka ce ma a juma'ar ma gaba ɗaya ka yi ɓarinta akwai wanda suka ce juma'ar ka naƙisa ce ba ta cika ba akwai wanda suka ce a'a juma'ar ka ta bar farallar juma'a ta koma azahar ce normal azahar ka samu duk sun yi maganganu da yawa wajen akawal arba'in suka yi a karkashin wannan to kaga mafi alkhairi shine matukar leman ya fara kutuba ka shiru da bakinka in dai ba gani kai ba za a asara rai ko za a asara dukiya to wannan shari'a ta baka dama ka yi magana kamar ka zo liman iya kutuba wani zai sace wani mashin ya halatta kamar ihu a zo a kama shi a kwace mashin ya halatta ko kuma a wani yaro zai je fada wata halaka ko zai fada wani rami ko zai je titi a bibige ci ya halatta ka masa magana ko gobara ana sallar juma'a sai wuta ta kama to ya halatta a yi nemi taimako a kashe duk ya halatta wannan amma in dai ba wannan ba hasara rai ko dukiya to bai halatta kai wa wani magana ana kudu ba shiru din nan zaka yi har a kammala sallah wannan shine abin da suna ta tabbatar an fahimta shine idza qulta li sahibika an sit yawmul juma'a wal imam yakutu faqad lagawta hadisi na gaba daga sahal bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu anna rajulan wani mutumi an gane ku tamaru an gane tamaru fi minbari rasulullah sallallahu alaihi wasallama min ayyudin huwa shi dan yazo ya raya mun suna ta musu cewa minbarin manzo Allah da wani shi aka yi shi kuwa minbarin da wani shi aka yi shi icin dibino ne ko icin menene shine min ayyudin huwa da wani ici aka yi wannan mimbarin fakala sahal ya sahal ya ce min tarafa algaba daga cikin wani ice ne mai suna tarafa a can jeji ake samu shi algaba jeji kira wa kadara aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama alaihi ya ce ni ido na ya nuna min mazan Allah iya hawa kan wannan mimbari nasa na ice fakabbara makabbaran nasu wara sai ya hau kan mimbarin sai ya kabbara sai mutane su yi kabbara a bayan shi wa huwa alal mimbar yi ko manzo Allah iyakan mimbar sun maraka sannan manzo Allah sai ya ruku iyakan mimbar fa nazala alqahqari fa nazala alqahqari sai manzo Allah yau da baya da baya ne qahqari yayi ruku'i to sai yau baya da baya da baya iya ruku'in sai yau baya sai zo kasan mimbarin ya sako kenan an fahimta hatta sajada fi asril mimbar baya sujada akan mimbarin sai ya sauko da baya da baya sai ya sujada a karkashin mimbarin sai ya sujada gohinsa iya dingura mimbarin an fahimta sun mada'a hata fara ga min akiri salati sannan mazan Allah zai ci gaba da addu'a har sai an kammala wannan sallah iya ta addu'a na'am afa sun ma'ada ba da abin da ke sun ma'ada sannan mazan Allah sai ya koma idan an gama sujada ya meke zai fara kada sai ya koma kan mimbarin sai ya hau shi ne sun ma'ada sai koma kan mimbari an fahimta? sun ma'ada hatta fara ga min akiri salati ko har sai manzala ya kammala ya je ƙarshen sallarsa gaba ɗaya kenan sun ma'aƙabala alanna sannan sai manzala ya juyo ya fuskanci mutane shi ne sun ma'aƙabala alanna manzala ya fuskanto mutane faƙale ce a gihon nas ya ku mutane inni sana'atu a haza lita'atan bi ni na aikata wani domin ku yi koyi da ni na yi haka domin kowa ya ga abin da nake aikatawa an fahimta tunda iyakan membarin kowa zai gan shi ai kowa ya gan shi a tsaye ya ga irin abin da yake aikatawa kuma ku kwatanta irin abin da nake aikatawa an fahimta wali ta'alamu salati kuma ku sanya nake sallah ku yi koyi da ni kuma ku gane ya nake yin sallah wannan shine hikima da manzan Allah farko yake hawa mimbar yake yin sallah iyakan mimbar wa fi lafzin fa sallawa huwa alaiha manzan Allah zai sallah iyakan mimbari din summa kabbara alaiha yayi kabbara iyakan mimbari summa raka'a huwa alaiha zai ruku iyakan mimbari summa nazala alqahqari sannan kuma sai manzan Allah ya sako da baya da baya bayan yayi ruku idan ya sako da baya da baya sai ya daga daga ruku'in sannan kuma sai ya tafi sujada an fahimta hadisi na gaba daga abahuwar da Allah ta'ala ya kare da shi annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce man gitasala yawmul juma'a duk wanda ya wanka domin yinin juma'a domin sallar juma'a sun maraha fi sa'atil ula sannan yayi sammako ya tafi a sa'a ta farko kamar irin wani lokacin walhadin nan karfe 9 da rabi zuwa 10 zuwa 10 da rabi ka tafi masallaci ne sa'atil ula to mazan Allah yake cewa fa ka annama karraba badana to wannan samakon da kai har ka jira liman a zo a yi sallar kamar kai sadaka da raƙumi kamar kana da raƙumi wanda halal ɗinka ne malak ɗinka ne ka ɗauka ka yanka ka raba talakawa wa ya san irin ladan da za ka samu Allah ne kaɗai san irin ladan da za ka samu an fahimta to kaga ashe in ma baka da kuɗin sadaka to ga hanyoyin samun ladana ka yi sammako yi ne daidai na juma'an nan dai ka haƙura ka tafi masallaci a sa'a ta farko ka je ka dinga na filfili kana karatun alkur'ani kana tasbihai har liman ya zo har a yi sallah to ma'aikin Allah ce tukwicin sammakon da kai to kamar za a baka ladan sadaka da raƙumi an fahimta wa marraha fi sa'ati saniya wanda ya sammako ya tafi a lokaci na biyu fa ka annaba qarraba baqara kamar yayi sadaka da saniya ne wa marraha fi sa'ati thalitha wanda ya sammako a lokaci na uku fa ka annama qarraba kabashan aqran kamar mutumin da ya sadaka da rago mai kaho mai kahuna irin rago in garman rago din nan to kamar kayi sadaka da shi in ka je masallacin juma'a a sa'a ta uku wa man raha fi sa'ati rabi'a wanda ya je masallaci a sa'a ta hudu fa ka annama karraba dajjaja kamar kayi sadaka da kaza wa man raha fi sa'ati al-khamisa wanda ya je masallaci lokaci na biyar dab da zuwa liman kenan fa ka annama karraba bayda kamar yayi sadaka da koyi fa iza kharaja al-imam idan liman ya fito ya shigo masallaci hadarar mala'ika to sai mala'iku su halarto ya stami una zikir su ma mala'iku suna sauraron kutuba a zikir ana alkutuba ake ne dama ce akwai mala'iku masu ɗaukar rijista dama idan ka shigo duk sa'ad da ka shigo suna rubutawa in ka sake liman ya riga ka to shi kina wani rijista rubi ladan da ake samu na samako lokaci na farko lokaci na biyu lokaci na uku lokaci na biyu baka ciki kai dai kawai dai ka samu juma'a da kai juma'a ka tafiyar ka amma imida amma in kai in kai dace liman bai shigo ba ka samu masallaci to za a rubuta ma ka zo sai su indicating a lokacin da ka zo masallaci sai ka kuma fassarawa kanka a lokaci ka zo na ɗaya ne na biyu ne na uku ne na hudu ne na biyar ne duk lokacin da ka zo daga abin da manzon Allah ce za a baka lada kwatankwacin abu kaza a wannan lokacin kun fahimta lokaci na farko raƙumi lokaci na biyu sanuwa lokaci na uku rago akaran lokaci na hudu kaza lokaci na biyar ƙoyi daga nan kuma shi gina an fahimta to sai ka yi ƙoƙari ko ragon ka samu yawwa wannan abu ne na mai farala ne farala ce kuma juma'a juma'a kada ake samu wannan in juma'a ta wuce kuma ba wata farala irin wannan sai juma'a ta sake dawo an fahimta yawa malike cewa a an salama bin al'akwa wa kayan min ashabi shajara iya cikin mutane da suke wa manzan Allah a mubaya a gargashin bishiya laƙad radiyallahu an ilmu'mini izi bayi wunaku ta da shajara to iya cikin waɗannan mutane shi salamata bin al'akwa ke radiyallahu an hukali kike kuna nusalli ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-juma'a ya ce muna sallar juma'a tare da ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam sun mana sirifu sana za mu juya mu kammala sallar walaisa lilhitsani zillun nasta zillu bihi to duk gefen katangun garin madina ba wata inuwa da za mu huta a ciki an fahimta kamar za a yi sallar da tsakar rana kenan har a yi sallar a tsakar rana a dawo gida ba wata inuwa da za ta ba da dama a huta an fahimta nan ba wata inuwa nasta zillu biya wanda za mu je mu inuwanta da ita har mu dawo gida wa filafizin kunna nujan ma'a ko nujami'u ma'a a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iza zalati shams ya ce mun kasance muna juma'a tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan rana ta yi zawali rana tana zawali zawali rana kuma shine kaɗa kai ka ga rana ta gusa ta karkata gun da za ta fada ta bar tsakiyar kanka ta karkata nan bare to shine zawali idan har rana ta yi haka to manzo Allah iya sallar juma'a wannan lokaci summa tarja fanattabi'u alfai sannan sai mu dawo gida muna bin inuwa inuwa muna neman inda inuwa take muna hutawa alfaya inuwa kenan muna bin ina inuwa take ina inuwa take domin tsananin rana a lokaci kuma kar ku manta gari Madina dama gari ne a lokacin ba bishiyoyi gari ne wanda dama wadin ne gari zizar'i ba bishiyoyi a lokacin rana ga rana ga babu shi haka suke wannan rayuwa din Allah kare da su an abi huraira radiyallahu an sahabi abu huraira Allah ya kare da shi yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya qara fi salati al-fajr yawm al-jum'a manzo Allah yana karantawa a sallan asuba sa ta yin juma'a alif lam mim tanzil as-sajda iya karanta wannan sura suratul sajda a raka'a ta farko a wace sallah ta asuba ta yaushe ranar juma'a asbar ranar juma'a a raka'an farko ma'aikin Allah iya karanta suratul sajada mai ayoyi guda 30 an fahimta surtu sajada a raka'a ta biyu kuma hal ata alal insan a raka'a ta biyu kuma sai karanta har ata alal insan duk kuma har ƙarshe ke karanta su na na aisha ta ce manzala bai daina wannan ba har siran da har sai da Allah ya karɓi rayuwarsa in dai asuba ce ta juma'a kuma iya gari ba a yanayin tafiya ba raka'ar farko surtu sajada raka'a ta biyu surtul insan an fahimta a ga wasu limaman musamman suna da hadda hin su dinga karanta wannan malamai sun ce akwai faraloli kuma akwai dacewa da sunna matukar abin ba zai ka takura ba gare ka ko ga mamun da kake ja inda za a dan abin nan to yana da kyau a dinga kamantawa da domin sunna ce kuma manzon Allah an ce ya dawo akan wannan har Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa to ina ganin mun zo bakin babi za mu samu matsayi anan idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu tashi babu salatul aidain babi zai magana game da sallar idi guda biyu da ake ta azumi da kuma ta sallar layya idan Allah ta'ala ya kai mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lanasa kafin addu'a akwai dan tsokaci kaɗan da muka ce za mu yi game da haɗa sallah a lokacin damuna musamman a magariba da isha'i to wannan matsala ce wanda malamai sun yi ta kaiwa da kawo akan ta gaskiya duk ɗalibin ilimi ko wanda Allah ya kaddara iya cikin layin da'awa iya bincike to zai ga yadda malamai su kai ta kaiwa da kawowa kuma duk abin da ya kawo wannan sabanin abu ne guda biyu wa'ansu daga cikin sahabbai da tabi'ai sun ɗauki wannan jam'in rukusa ne sauƙi ne manzan Allah ya bayar an fahimta sauƙi ne manzan Allah ya sauƙaƙa al'ummarsa a wannan yanayin su haɗe sallah rukusa kenan wa'ansu kuma suka ce a ba rukusa ba ne azima ne dole ne kawai ku fahimci kalmomin guda biyu akwai rukusa akwai azima rukusa shine an ce mu haɗe sallar magariba da isha idan ana ruwa ko an kammala ruwa gari da caɓi ko da duhu ko da alamun ruwan an fahimta to dalilin da yasa aka ce mu haɗe wannan saloli guda biyu sauƙaƙawa mazan Allah ya mana sahabbai da wa'ansu daga cikin tabi'ai sun tafi da wannan wa'ansu kuma suka ce a'a wannan haɗe sallah da manzan Allah ya ba mu umarni mu yi idan wannan kondishin ɗin ya cika to magana ce ta azima an fahimta idan aka ce azima to dole ne kun ga wannan abu guda biyu tunda tun lokacin sahabbai ba ya ittifaƙi kan abu ɗaya ba shi yasa wannan saɓanin ba za a daina yin sa ba har Allah ya daɗe kiyama ba za a daina yinsa ba wanda kaga iya matsawa sai an yi sai an yi to ya ɗauke ta azima ne inda da ilimi yake magana ya ɗau abin da manzala ce ku haɗe sallah a wannan yanayin to dole ne ba ka da wani option in ba wannan haɗe sallar ba fahimtarsa kenan wanda kuma suke cewa a'a ba za a iya haɗewa ba a bari tunda ba duhu ba cabali ba kaza ba kaza ba irin lokacin sahabbai bane akwai haske yanzu akwai kaza duk dai wannan tawuyi tawuyilan to sun ɗauki abu rukusa ne duk wanda ya fahimci wannan to zai hutawa kansa in ka fahimce ta azima ce to dole za ka yi in kuma ka fahimce ta rukusa ce to za ka iya yi kuma za ka iya ƙin yi wannan shine abin da malamai musamman malamai wanda suke magana ake fahimta to wannan shine duk madogararsu akan wannan magana amma zaka ji wani ya kafe iya ra'ayinsa yanda ka san wanda baya ra'ayi nasa bahi da wannan sallar kuma ba haka ake ba irin wannan makarantu guda biyu tun lokacin manzon Allah aka same su akwai lokacin da an dawo daga wani yaki sai manzon Allah ke ce man kana minkum sami'an muti'an fala yusalli al-asr illa fi bani quraiza kaga wannan umarni manzon Allah ya bayar duk wanda ya kasance iya da da'a iya jin abin da muke faɗa masa iya mana da'a to kar ya yi sallar la'asar sai sai ya je banu ƙwaiza kar ya yi sallar la'asar sai ya je banu ƙwaiza sabai suka tafi suna cikin tafiya sai la'asar ta yi ba su je wancan garin ba ba su je inda maza Allah ce ba amma la'asar ta yi wa'ansu suka tsaya suka yi sallar la'asar wa'ansu kuma suka ce wallahi ba za mu yi ba ko da rana za ta faɗa sai mun je wancan garin tunda abin da manzan Allah ya faɗa mana kenan kaga fahimta su ta bambanta su wannan sun fahimci manzan Allah azama su yayi ma'ana su sauri fusuntar su bi wa'annan kuma sun ɗauka a'a ai ko da la'asar ɗin ta riske su a hanya ba za su yi sun je can aka samu wannan makarantar guda biyu ta rabu duk lokacin manzon Allah kuma kowanne ya tabbatar da abin da ya daidai ne an fahimta ga abin da ya faru kuma game da wannan wanda manzon Allah ya aika su tafiya su ma daya a lokacin sallah ya ba su da ruwa kusa da su ana fahimta sai suka yi taimama gaba ɗayansu da suka yi taimama suka yi sallah to suna sallah suna idar da sallah sai ga ruwa ya bayyana an fahimta sai ɗayan ya ce to mu sake alwala mu sake sallah tun da gadai ruwa ya samu dama mun yi taimama ne a kan rashin ruwa to ga ruwa kuma sallah na lokacin da bai fita ba sai ɗayan ya ce wallahi ba zai sake ba tun da ya yi sallarsa da taimama ta yi ba zai sake ba amma kai in za ka sake zan jira ka an fahimta kaga kowanne ijtihadi ya yi bisa fahimtarsa ɗayan ya ce ya sake ya jira shi ya nemi ruwa ya alula ya sake sallah suka to suka to wajen manzan Allah dusu biyun sannan suke karanta wa manzan Allah abin da ya kawai ya rasulullah suka ya ce na muna tafiya nan fa lokacin sallah ya yi a lokacin da lokacin sallah ya ba ruwa kusa da mu muka yi taimama muka yi sallah muna sallama sai ga ruwa ya bayyana wannan yace ya sake sallah ni kuma nace ba zan sake ba ya abun yake sai manzo Allah ce ina wanda ya sake alwala ya sake sallah sai ya ce ha ana ya rasulullah gani ni ne ya sake alwala sake sallah sai ce lakal ajru marratayn kana da lada har kala biyu sallarka da kai da taimama ladanta iyana wanda kai alwala ma kai ladanta iyana an fahimta kamar ɗaya ta zama farilla ka ɗaya ta zama nafila ka gida kowace ba kai asara ba sai ce ina wanda bai sake ba sai ce maza da ni ne ban sake ba sai ce kai kuma a sabta sunna kai kuma ka dace da sunna an fahimta ka kowanne manzon Allah ya tabbatar da abin da yi saboda ka ba a tsayawa kan ra'ayi matukar nasi ba yanke hujja kan abin ba in dai abin akwai kofa da option kan abun to ka bar kowa kan fahimtarsa in an nace ba sassauci to sai dai in nasin ya zo a kan abun dole ne ba a baka wani zaɓi bambam da wannan to yi ne za a nace a ce dole sai ka yi abu kaza to amma in dai nasi ya zo da irin wannan to ba yanda za ka haɗa mutane a guɗe ba zai yi ba tunda tun lokacin sabi ma ba su haɗa guɗe ba sau daga da ƙarshe ne sai da zan yi wa 'yan uwa idan har kuna yin sallah a bayan liman kun aminta da shi kun yadda da limaminku kai ku sallama masa wannan al'amari tunda kuma mu ne mabiya ne in akar makallahu ya ce mu haɗe sallah ku haɗe in akar makallahu ya ce a'a mu bari isha ta yi mai sallama ku bari wannan shine kawai a fahimta ta ne wannan shine daidai kawai tunda in mun yadda liman shine jagoran mu shine shugaban mu a masallaci kuma qadiya ce ta ilimi to bai dace a ce galiban azanar kuma ne ya bada umarni a masallaci bai kamata ba bai kamata ba sai mu tattara al'amarin mu bawa liman in liman ya nemi shawarar wani to a tattauna ku leko ku yaya to ya yanayin ganin yake ai akar maka lawa mu haɗe aka rinjaye sai haɗe ai sallah a'a kai kar mu zauna ai ba duhun da zai hana mu zuwa gida ai ba caɓi ai ba kaza ai dan wannan shi kenan ku zauna ku sallar wannan shi ne fahimta ta kawai amma bayan da za a yi ra'ayin ka ce dole sai an haɗe ko dole ba za a haɗe ba wannan gaskiya ya saba wa tsarin magabata kai da duk ra'ayinka ka yi shi akan ilimi in ka ɗaura a yi rukusa to ka tabbatar akwai shawa'id da kai da rukusa ne idan ka ɗauke ta azima to akwai shawa'id da za ka tabbata a kansu a kan wannan abun dole ne azima ne wannan kuma harka ce ta ilimi da bincike allah ta allah ya samu dace allah ya mana albarka allah ya karɓa ayyukan mai samu lafiya mu kama lafiya muna roƙon allah ta allah ya jikan mai jikan mahaifanmu allah ta allah ya shirya da mu da zuriyar mu allah ya ɗora mu a tafarki madaidaici allah ta allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala muna neman tsarinka daga shirin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka yi gacin al'amarinmu Allah karka bar mu da dabarunmu da wayenmu Allah ta'ala muna roƙonka ka tabbatar da mu kan hanyar daidai ka sami rayuwarmu mu gama lafiya Allah ta'ala marasa lafiyarmu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suke yawo da jinyoyinsu Allah ta'ala ka ba su lafiya ka ba su lafiya akwai ɗaya daga cikin dattawa na wannan majalisi shigowa ta ya ce mu akwai iyalinsa ba ta da lafiya ina neman addu'ar mu Allah ta'ala ya bata lafiya Allah ya sa kafara take yi da kuma abin da za a nema na wannan jinya Allah ta'ala ya hore masa Allah ya sare masa duk wani wanda yake da majinyaci a gida ko asibiti Allah ya sare da za a yi wannan jinya kuma Allah ta'ala ya ba su lafiya ya ba mu lafiya ya mana arzikin imani Allah ka tsare mana mutuncin mu da iyalan mu da garuruwan mu da wajen ibadan mu Allah ka ba mu tsaro da kariya daga dukkanin cutarwa Allah muna roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah wannan matsin rayuwa da ake ciki Allah ta'ala ka mana ɗauki da agaji Allah abin da ya fi ƙarfin mu na wannan matsin rayuwa da tattalin arziki Allah ka yi gacin al'amarin ya rabbal alamin Allah ka yi gacin al'amarin Allah ka mana mafita da gare ka ya rabbal alamin Allah ka sassauta mana wannan tsari da kanka ya Allah muna ƙara addu'a ga wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi ayyukansa na alkhairi Allah ya amsa masa da namu duka mahaifansa da namu Allah ya jikansu Allah ya gafarta musu da zuriyarsa da tamu duka Allah ta'ala ya shirye da su ta farki madaidaici hanyoyinsa na samu Allah ya inganta masa su da namu duka abin da yake fargabar faruwa Allah ta'ala ya tsare shi da mu duka Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya duk wanda ya zo wannan masallaci Allah kamar da kowa gidansa lafiya guzurin da ake samu wanda ake karanta alkur'ani da hadisi Allah ya sa da rabon mu a ciki Allah ya sa wannan karatu ya zama sanadiyar haske a rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ya ba mu ikon gyara kurakuranmu Allah ya ba mu ikon tabbatuwa akan daidai kuma اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله